الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan halka mai albarka wadda muke karatun littafin risala a cikin masail na azumi wanda wannan karatun mu a risala wannan shine darasi na hudu Uh, sauran halkoki mun gabatar da su ne akan gabatarwa da wasu bayanai waɗanda muke ganin ya kamata a gabatar da su a lokacin kafin mu shiga karatun risala ɗin yau malam zai mana bayani akan hukunce-hukunce aƙalla kamar hukuncin mace mai ciki uh, dangane da azumi da mace mai shayarwa dangane da azumi da kuma tsoho wanda a cikin hukuncin shi mara lafiya wanda rashin lafiyan shi ya zama muzmin ne baya raja'in warkewa so za mu duba da kuma wanda ya yi jinkirin ramuwan watan ramadana azumin ramadana bai rama ba har wata shekara ta zagayo masa malam yake cewa wa iza khafatil hamilu ala ma fi batniha aftarat walam tut'im yace idan mace mai ciki ta ji tsoro na abin da ke cikin cikinta ko kuma ta ji tsoro a kan kanta nan malam bai kawo shi ba ya ce alama fi batniha amma ba wai tsoron abin da ke cikin ta ba kadai hatta ita a kan kanta in ta ji tsoron za ta galabaita za ta shiga a ko abin zai kai ta zuwa ga halaka ko kuma zai haifar mata da wata illa to musulunci ya ba ta dama ta aji azumi daman kuma ko shi mai risala da ya faɗi cewa idan ta ji tsoro ga abin da ke cikin cikinta to wai abin da ba a halitta ba mafa kenan bai zo duniya an ga amfani shi shi kanshi idan an ji tsoron abin da zai cutar da shi za a yi azumi kenan min babi aula ita mahaifiyar tunda cutuwarta cutuwar har na cikin ne tare da cewa shi kuma na cikin ta iya shi kadai ya cutu ita bata cutu ba to shi kadai ma an kare saboda shi an ce za a ji azumi balle ita min babi aula ne kenan wannan ce to idan ta ji tsoro na halaka ga abin da ke cikin cikinta ko ta ji tsoro na halaka akan kanta ko ta ji tsoron samuwar wata illa akan abin da ke akan kanta ko abin da ke cikin cikinta malam ya ce aftarat za ta aji azumi an ba ta dama wannan idan ta ji tsoron cutuwa ko halaka nata ko na cikin na abin da ke cikinta wannan wujuban za ta aji azumi dole ne ba wai zaɓi ba ne wannan dole ne kar ta ce muku za ta iya kawai za ta aje dole matukar ana ji mata tsoro a kan kanta ko a kan abin da ke cikinta wannan dole ne a musulunci ya bata dama dole ta aje ne ba zaɓi ba ne inda zaɓin yake shi ne za ta sha wahala amma ba za ta cutu ba abin da ke cikin cikinta ba zai cutu ba to anan ne aka ba ta zaɓi malam musulunci malam fiƙo suka ce to tana da zaɓi ko ta aje ko kuma ta, ta yi don wahala uh, mai lafiya shine ba a ba shi damar don wahala ya aji azumi ba lafiyan shi lau kawai wahalar azumi ya ji ya aji wannan ba a yarda ba mai lafiya ba da amma mai ciki ko marar lafiya ko da yin azumin ba zai cutar ba zai ƙara rishin lafiyarsu ba ko to akwai wani ƙauli akan shi mai rishin lafiya kenan wanda ya ce zai aji duk da wani ƙauli sun ce kawai don shan wahala haka nan mutum mara lafiya ba zai aji ba to amma yana da bambanci da mai lafiya sauraka suka ce to mai lafiya shine rishin a shan wuyan azumi ba zai sa ya aji ba amma shi mara lafiya na da uzuri a wani ƙauli amma ita mai ciki tana da uzuri a ƙaulin malamai mafi rinjaye Uh, in dan wahala wannan zaɓi gare ta amma idan abun ya kai ga cutarwa to wannan dole ne sai ce amma walam tut'im ba za ta ciyar ba mace mai ciki ba za ta aji azumi ba sai ta ciyar ba za ta ciyar ba kawai dai za ta rama ne uh, mai ciki malam musulunci suna kiyasin ta ne akan marar lafiya malam fiqhun malikiya suna kiyasin ta akan marar lafiya shi ko marar lafiya kaga baya aji azumi ya ciyar wais dan ba zai rama ba a'a zai aje azumi ne lokacin da ya samu lafiya kuma ya rama ko saboda haka ba buƙatar zai ciyar wannan shine hukuncin mace mai ciki wadda ah, ta aje azumi mu sani akwai waɗanda na san suna yawo da fatawar cewa ah, wai mace mai ciki za ta aje azumi ta ciyar ba za kuma ta rama azumi ba Ah, wannan fatawa gaskiya mai rauni ce kwarai da gaske abinda malam musulunci magabata na kwarai suka tafi akan shi ba 'yan zamani ba shine ah, za ta aje kuma za ta rama ne an yi kiyasin ta ne akan rashin lafiya kawai shi kuma marar lafiya alqur'ani ya ce fa man kana minkum maridan ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra marar lafiya da matafiyi zai aje ne ya kirga wasu ranakun daban ya rama bayan azumi so da haka kiyasin da suka mata na marar lafiya ne so da haka shi ya sanya za ta aje ba za ta ciyar ba kuma za ta rama wa karkila tut'imu yace wamma an yi wata riwayar cewa za ta ciyar din tunda kaga ya kawo ta anan riwayan tana da amma shin in ta ciyar ba za ta rama kenan ba nan ne muhallin tambayar a'a za ta rama ko ta ciyar ko ta ciyar za ta rama amma ƙaulin ba za ta ciyar ba shine ƙaulin da ya fi rinjaye a malikiya shi yasa ya fara kawo shi mai risala duk da ya ce akwai wani ƙaulin na cewa za ta ciyar amma dai muhim shine ba ciyarwa ba ne abin kallo za ta ciyar ko ba za ta ciyar ba ƙauli ne guda biyu amma za ta rama wannan kuma haka yake ko ta ciyar za ta rama ko ba ta ciyar ba za ta rama wannan shine ƙaulin Ah, walil murdi'i in khafat ala waladiha wa lam tajid ma tas ma tusta'jaru lahu aw lam yaqbal ghayraha an tuftira yace walil murdi'i ita kuma mai shayarwa in khafat ala waladiha in ta ji tsoro akan ɗanta saboda dalilin a a shayar da shi zai iya samun wani darar dalilin hada azumin da shayarwar wal Allah in tana azumi ba a samun nono wadatacce wanda zai shayar da yaron ko wal Allah in tana azumi wani abu ne dalili wanda zai iya faruwa ba lalle bane sai an haddade dalili a nan kuma zaka is- iskiwa kuma wani dalili daban ya zo wanda ba ambata ba saboda ka duk wani dalilin da zai zo ya sanya azumin da shayarwar in suka haɗu ɗan zai cutu ko kuma azumin da shayarwar in suka haɗan mata ita za ta cutu to ita ma wannan sai ta duba wata hanya kafin akai ga ciyarwa mene a, kafin akai ga aji azumi menene hanyar da za ta duba shine shin idan ta nemi wata mace wadda ita za ta iya haɗa shayarwa da azumi bata cutu ba ɗan bai cutu ba za ta iya shin in aka an samu wannan matar da za a iya biyanta ta ɗauki wannan yaron ta shayar idan an samu matar to sai ta duba tana da kuɗin da za ta biya misali wannan ana magana idan ma yaron ba shi da uba dan in yana da uba uban ne zai biya ko idan ba shi da uba ko kuma yaron ba shi da dukiyar da aka bar masa ita tana da akwai abin da za ta iya biya ne biyu kenan na uku idan ga matar da za ta yi kwadago wato za a biya ta shayar ga kuɗin da za a iya biya a shayar sannan yaron zai yarda ya amshi nonon wata mace wanda ba na uwar shi ba waɗannan su ne sharuɗa guda uku idan wannan sharuɗan guda uku suka haɗu to wannan matan ba za ta aji azumi ba ba za ta aji azumi don shayarwa ba sai ta ɗauki yaron sai ta kai shi wajen wannan matar ta ɗauki kuɗin ta biya shikenan sai waccan matar sai ta shayar mata da shi tun da kila ita za ta iya haɗa azumi da shayarwa ba ta cutu ba ita kuma sai ta zo sai ta yi azumin ta kawai amma idan ta nemi matar da za ta bai ma a wannana shayarwar ba ta samu ba dole ita ce za ta shayar kenan to a nan sai ta aji azumi don ta shayar da yaron su samu da ita da yaron su kukuta bayan ta yaye shi sai ta rama ko kuma a'a akwai matar da za ta iya shayarwa amma ita ba ta da kuɗin da za ta biya a shayar ita ko matar ba za ta shayar mata a kyauta ba to a nan ma sai ta aji azumi don ta shayar da yaron tunda shayarwa ya zama dole a kanta ko kuma a'a ga matar ga kuɗin da za a biya amma shi yaron baya yarda ya shiro nonon kowa sai na uwar shi to anan ma uwar ya zama dole a kanta sai ta shayar da yaron a idan ta shayar da shi sai ta aji azumi in ya so bayan azumi sai ta rama waɗannan su ne sharaɗin da sai in sun haɗu ne mace za ta sh- aji azumi don shayarwa amma matuƙar waɗannan sharaɗin uku a an same su wato an samu matar da za ta shayar an samu kuɗin da za a iya biyanta an kuma samu yaron zai iya amsan nonon wata mace wanda ba na ƙoshi ba to babu dalilin kuma da mace za ta ce to ita ba za ta yi azumi ba kawai za ta tsaya ta shayar da ɗanta a'a za ta bayar da wannan ɗan gurin waccan matar ta shayar da shi ita kuma sai ta yi azumin amma idan waɗancan ɗin bai samu ba to shine sai ta shayar da ɗanta saboda yanzu shayarwa ya zama mata darura ne dole ba wanda zai yi to sai ta aji azumi tunda ba za ta iya haɗa shayarwa da azumi ba to ita wannan to mu za ta ciyar za ta aji azumi ta ciyar amma ko ita a mazhabar mudawwana a mudawwana ta imam malik duk da akwai wani kauli a muktasar amma dai sun tafi akan cewa za ta ciyar kuma za ta rama za ta ciyar za ta rama abin da ya sanya ita mai ciki aka yi saɓani cikin ciyarwarta ai ita in ka lura larurarta a jikinta ne kamar na marar lafiya larura ce wadda ba ta iya infisali da ita amma ita mai shayarwa abin da yasa aka ce ita ciyarwata ba wani ba wani saɓani ke akwai ba za ta ciyar kawai saboda ai ita larura ta kamar larura ce irin ta matafiyi so da sai aka yi kiyasinta akan matafiyi so shi ya sanya tun da kiyasinta akan matafiyi kiyasi ne wanda yake shi matafiyi nassi ne ya bashi dama ita kuma wannan istinbadin hukunci ne na malam fiqh ya kawo ta a wannan wurin so tun da haka nan ne sai aka ce to za ta ciyar amma kuma za ta rama za ta rama kamar yadda matafiyi uzuri ya sanya ya aje bayan uzurin ya gushe zai rama haka ita ma za ta ciyar uzuri ne yasa ta aje bayan uzurin ya wuce za ta rama mu dai wannan shine fatawar mu a malikiya shine fatawar malaman mu a malaman mu ina ce ina ce fatawar mu ina nufin fatawar malaman mu dan mu ba mu da fatawa in na ce fatawar mu ina nufin fatawar malaman mu so in na ce mu ina nufin malikawa kawai ina nufin malikiya to a fiqhun malikiya wannan shine abinda malamai suka tafi akai za ta aje kuma ta ciyar kuma ta rama wa yustahabu lishekhi al-kabiri idza aftara an yut'ima to wannan ya gama da maganar waccan mata mai shayarwa ita ma yanzu yi magana akan tsoho cukub-cukub wanda ya kai muddar da ba zai iya yin azumi ba kuma azumi ya kama shi yanzu tunda musulmi ne faman shaida min kuma shara fale sunhu azumi ya zama wajibi akan shi ko to kuma amma ba zai iya yi ba sai aka ce to wannan yustahabbu lahu an so a gare shi iza aftara idan ya aji azumi an yi tu'ima ya ciyar ma'ana duk ranar da aka yi azumi yau an kai azumi da an sha ruwa sai ya yi fidda kai ya ɗauki mudu ɗaya na abinci ya bada ko ya ɗauki dafaffen abinci wanda zai ishi wani mutum guda ya ba shi a dafe ci kullum an yi azumi zai fidda wannan amma istihbaban istihbaban ba dole ba kenan zai iya yin kawai ya aji azumin shi ko ba wani ciyarwa a kan shi shi kenan amma dai istihbaban a matsayin mustahabbi an so ya yi haka saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala bai dora masa azumi ba tunda bai dora masa azumi ba kaga ba za a ce dole sai rama ba da magana rabuwa ba ta kan shi tunda yaushe ne zai dawo matashi mai karfi dan ya rama azumi kaga ba wannan ranar tunda babu wannan ranar kenan babu maganan ramuwa a kan shi sai dai maganan ciyarwa dinnan istihbaban kawai kwadaitarwa ne ya ciyar sun yi kiyasin ciyarwa dinnan ne akan fadar annabi alaihi salatu wassalam ko wanda ya ce idan ka ciyar da mai azumi ka ba shi abin da zai yi buɗe baki to kana da ladan azumin shi so ka ga malamai suka ce to tunda bai samu yin azumin a aikace ba ya same shi ta waccan hanyar da an tashi yin buɗe baki ka samu ka bai ma wani mai azumi abin buɗe baki shi ya sanya a nan tsoho ba zai kirga ba to bari yau azumi an ga watan azumi bari in kirga ciyarwa ta kwana talatin kawai in bai ma wani a'a ka bari lokacin shan ruwa ka bayar wannan ne zai sanya wa la'alla lokacin da ka bada da abincinka zai yi buɗe baki to ka samu ladan azumin shi wato baka yi azumi baka yi azumi ka samu ladan shi direct ba amma ka yi azumin ta indirect tunda annabi alaihi salatu wasallam in ka ciyar da mai azumi da abin da ya sha ruwa kana da ladan azumi kuma shi ba a taba nashi ba to ka samu wannan shi yasa suka ce to istihbaban dan kwadayin wancan amma da man kai bai haukanka ba saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tana nan sannan kuma alqur'ani yana cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wahala a cikin lamarin addini ba a sai ce wal id'amu fi hadha kullihi muddun an kulli yawmin yaqdihi sai ce it'am din ciyarwar ciyarwar da ake magana akan mace mai ciki a wani kauli da mace mai shayarwa za ta ciyar ta rama da shi dattijon da ya kai matsayin shekarun da ba zai iya yin azumi ba shi ma zai ciyar ba zai rama ba to wannan ciyarwar shine yace wal it'amu fi hadha kullihi ciyar wannan da muke magana a cikin duka waɗannan bangarorin sai ce shine muddun ya zama mudu ɗaya na mudin nabi sallallahu alaihi wasallama an kulli yawmin yaqdihi da kowace ranar da ya biya shi wato duk ranar da ka kai wannan azumin sai ka ciyar haka ita ma macen nan duk ranar duk da a cikin maganar shi na cewa an kulli yawmin yaqdihi akwai ishkali ko da yake ishkalin idan ka karanta fakara ta gaba shi zai warware maka ishkali din cewa daga kowace rana da ya rama sai ka ga ya kabihi kamar ya koma maganar mai ramuwan azumi ne to amma ya kawo wannan ne saboda yana so ya dora akan shi bayanin kuma wanda ya yi jinkirin rama azumi an bi shi azumi wanda ya kamata ya rama kuma ya samu damar ramawa bai rama ba har shekara ta zagayo masa to shi ma in ya rama zai ciyar shi ya sanya sai ya raba wannan maganar ta bihi din akai ma'ana dai shi ma da shi da su duka maganar in kaji an ce it'am it'am din nan kawai na nufin maganar mudu ne a mudu daya a kowane azumi daya to kiyasi akan wannan tsohon cikuk-cikuk shine mara lafiya wanda ta zama zamana ce ko rashin lafiyar da ta zama ba a raja'in warkewa misali mutum ne ya je likita ya ba shi result misali yana da ulcer ta chronic wani likita yana zaton cewa kawai babu ranar da zai warke daga wannan ulcer sai dai haƙuri ya ci shan magani ya bar makaddaran Allah ko wata larura wadda likitoci sun tabbatar wannan larurar ba ta fiye kama mutum ta warkar da shi ta warke ba to wannan shi ma kawai duk idan an kai azumi zai ciyar shi ma ba ramuwa a kan shi ba ramuwa amma rashin lafiya ce ta al'ada wanda aka saba a yi cuta yau gobe a warki wannan ba wani damuwa a kanta to wannan zai aje ne ba magana ciyarwa a kan shi amma da ya san zai rama amma shi wannan wanda ya zama cutan shi ta zama ba a raja'in warkewa to shi kuma wannan zai aje zai ciyar ba zai rama ba ba ramuwa a kan shi ko wannan shi ne kiyasi akan wannan tsohon ciku-ciku sai ce wa kazalika yut'imu man farrata fi qada'i ramadana hatta da khala alaihi ramadanun akhar sai ce haka zalika mutumin da ya yi sakaci a wajen ramon azumin watan ramadana da ya sha larura ta sa ya sha azumi ko don rashin lafiya ko don ya karya shi da mantuwa ko don bulaguro ko don duk wasu dalilai na shari'a da suka ba da dama a aji azumi don shi sai ya aji kuma bayan ramadana ya samu walwala da zai iya rama ma ya ya rama ko sai ce to wannan in har abin ya kai shi ramadana ya zo shekara ta zagayo mar to wannan zai rama in ya rama kuma zai ciyar amma idan shekara ba ta zo ba ya rama babu ciyarwa a kai shi yana ga wannan bayanin shi a fili yake sai yake magana bari mu ga lokacin namu ko a to ina ganin za mu iya tsaya a nan tun da ya gama da maganar waɗannan zai shiga maganar yaron da ya balaga wani karatu ne shi ma daban za mu iya tsayawa a nan abin da muka faɗe shi daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin